أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masjidil furqan da ke wannan anguwa ta tsakuwa yau 20 ga watan ɗaya shekara ta 1448 wanda ya daidai da hudu ko hudu ga watan bakwai shekara ta alif a shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a wannan rana ta asabar da muke gabatar da ta'alimi ko in ce tarjama akan wasu ayoyi a cikin alkur'ani satin da ya gabata mun tsaya a cikin sura ta uku aya ta 140 inda allah maɗaukakin sarki yake cewa yamsaskun ƙarfin faƙaɗi matsal ƙauma ƙarfin misir wani aya allah maɗaukakin sarki yana rarrashin mummune ne akan yaƙi da za su ya ce idan wani ciwo ya same ku to ku sani su ma wa'annan kafiran akwai ciwon da ya same su mislu irin wanda ya same ku amma min Allah madaukakin sarki ya ce wa tilkal ayyamun dawil ma bainan waccan ko wannan rana rana ne da Allah madaukakin sarki yake jujjuya al'amuransa a tsakanin mutane yau kai sarki ne gobe ka zama mafani maybe ji kuka ga mutum ma zama bawa to haka Allah yake jujjuya al'amuransa a tsakanin mutane saboda ni shi kaɗai ne yake da mulkin da yake dawwamamme baya juya amma duk wanda muka ga a doron ƙasa akwai ranar da Allah maɗaukakin sarki zai jarabce shi ko ya ɗoransa ko kuma yana da ran ya wayi gari bashi da mulki ɗin ko ya sauka mulkin ana yi da shi wata ran a zo yana duniyar amma bayan da za a yi da shi ko da dalilin tsufa ko rashin lafiya ko kuma ma dai ba yayin sa ake ba to Allah shi ne yake da mulki da gwamnati Allah maɗaukacin sarki sai ya ci gaba da bamu labari yake cewa wal ya'lamu Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada Allah ya haka ne domin ya bayyanar da waɗanda suke masu imani ne a cikin sannan ya kuma girmama ya karrama wasu daga cikin ku su zama sun yi shaida sun zama shahidai a wurin yaƙi shi yasa yace wa yattakiza minkum shuhada wallahu yuhibbu wallahu la yuhibbu zalimi to mu sani lalle Allah baya san azzalimi Allah yace wa limahisa Allahu alladhina amanu wa yamhaqa al-kafirin Allah ya haka ne domin mi saboda ya tsarkake waɗanda suka yi imani ya tsarkake su daga zunubi sannan ya kuma wa taklisu saffihim ya komi tsarkake saffinsu na yaƙi yadda suka shiri a filin yaƙin nan ya sa musu mai tsarki a cikin zuciyarsu su ji don Allah muke ko mun fito ne domin Allah ya tsarkake mu daga zunubi wa yamhaqal kafirin sannan ya halakar da kafirai Allah ya ce am hasibtum shin yanzu kuna sa tsammani ne ya ku mu'minai an tadkhulul janna da ku shiga aljanna ne kawai walamma ya alamin lahun ladina jahadu minkum alhali allah maɗaukakin sarki bai bayyanar da waɗanda suke suke mujahidai a cikinku ba wanda suke jihadi a cikinku allah bai bayyanar da su kowa ya gansu a doron ƙasa ba wa ya alama sabirin kuma allah bai bayyanar da waɗanda suke an mafiya haƙuri a cikinku ba to haka kawai ba za ku shiga aljanna ba shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya jarabce ku da yin yaƙi yace ku fita ku yaƙi domin karewa kalmar mi domin karewa kalmar Allah madaukakin sarki kuma duk da haka Allah madaukaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata magana yake cewa la tatamannu liqal adu kada ku ringa burin haduwa da abokanan gaba Allah Allah muke a fita yaki a ai yaki ba abun so bane kutiba alaikumul qital sai Allah ya ce wa kurhul lakum an wajabta muku yaki alhali abin yi ne a gare ku ba kowa yake so ya fita yaki ba amma in ya zama dole sai an yaki to ka fito da zuciya tsakakikiya shi yasa mi Allah madaukakin sarki yace in ya zama dole sai an yaki to ka fita saboda mi ya haka ne eh walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu alhali Allah bai bayyana wa'anda suke mujahidai a cikin ku ba to bara ba ku shiga aljanna ba har sai kun fito kun yaki Allah ya bayyana a cikin mu mutane mun san suwaye wanda suke gwarzaye ne mujahidai ne sun yi jihadi an kashe sun kashe wa ya alama sabirin kuma ya sai ya bayyanar mana waɗanda suke an mafiya haƙuri a cikin haƙurin tsayuwa akan sahun amma ba mu sani ga wata gaba duk da yaƙi da ake yi Allah maɗaukakin sarki bai ɗaga mana kafa akan ya sallah kuna gwabzawa ana kashe ku kuna kashewa amma in kuka ji ana Allahu akbar Allahu akbar to Allah madaukakin sarki sai ya umarce mu sai mu yi sallah to ina ga wanda yake kwance bai da lafiya yana hankalinsa ina ga ni da nake aiki ina cikin lafiya ta hankali na amma na ce bari yi sallah wai sai na gama abin da nake ga wanda yake filin yaki tsayawa da watsa wuta din da yake zai sa a kashe shi amma Allah ya ce sai ka tsaya ka yi sallah wasu ku raba biyu wasu tare ku ku yi sallah in kun idar wasu zo su wani da haka akwai ayyuka akwai gyara a kan Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da ce mana walaƙad kuntum tamannawna al naunar min qabl an talqahu yace walaƙad kuntum ayyuhal mu'minun tatamannawna al-maut Allah yace haƙiƙa ku ne kuna burin mutuwa a wannan Allah ce tamannauna al-maut malaman lugha suke ce bi ma'ana wala qad kuntum tatamannawna al-maut akwai hasbu ta'u thani kuna yawan burin mutuwa eh sigatu taksir ne an kuna yawan burin mi haduwa da abokanan gaba min qabli an talqahu tun gabanin yaƙi ya riske ku sai kuke mi burin wannan haduwa haduwa a yaƙin wa ƙadira aitumu Allah madaukakin sarki ya ce wa ƙadira aitumu haƙiƙa yau gashi kun ga yaƙin gashi nan a ido za ku fita ku yaƙin wa an tuntanzurun alhali kuna kallo an nuna muku shi kuna kallo ga nan yaƙin to ku fita ku an gane? kuna burin haduwa da abokanan gaba ku yaƙe su to Allah maɗaukakin sarki ya ce faƙadira aitumu to yau gashi an nusantar da ku akai an nuna muku wa antum tanzurun alhali kuna kallo da idanu da haka sai ku fita sai ku yaƙi Allah ya ce wa ma muhammadun illa rasul wa ma muhammadun illa rasulun min jinsi man sabaqahu min rusulillah Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zanto kowa ba face shi manzo ne daga cikin jinsin annabawan da suka gabace shi bi ma'ana huwa basharun mutum ne da yadda in kaga mutum in kaga mutum a siffa ta zatiyarsa zaka ce wannan mutum to Allah madaukakin sarki haka ya halicci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sai mar fifito ya fifita shi da wani spiritual abubuwa wanda dan adam normal ordinary mutum ba zai iya ba shi yasa in kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa eh wal inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya to nan mithlukum din azatiya ne sifa ne wanda take wanda take bayyananniya amma siffa koyayya da Allah madaukakin sarki ya annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani dan adam da Allah ya samar irin wannan siffa din ka taba ganin mutumin da ba matsafi ba yana tafiya an ce ma yana kallon bayansa ka taba ganin mutumin da ba tsafi yayi ba kawai ya zo ya haka da hannunsa ruwa kulkulo fiyo mai kyau kowa sha mai daɗi kuma ya ƙi ƙarewa manzo Allah ya sa hannu ya gauraya abinci mutane ɗaruruwa sun ci abincin ya ƙi ƙarewa abincin ya ƙi ƙarewa ka taɓa ga mutumin da ya haka in ba tsafi ba to Allah maɗaukacin sarki sai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baiwa irin waɗannan abubuwan da suke ta faru manzan Allah zai kira abu manzan Allah zai iya yi wa dutse magana kana ji yayi ya amsa manzan Allah ya kira wata ya zo ya tsage sabai sun gani manzan Allah na cikin garu hira wani maciji ya ji kanshin manzan Allah ya kokarin fitowa wani sahabi ya ganshi danne ya harbe shi ya ƙi ya harbe shi ya ƙi har sai da manzan Allah ya ga zufa na zuba ya ce ya abubakar wannan wani abu ne yake faruwa da kai mine ya ce babu sai ce daga kafarka sai ga maciji a rami ya danne shi da kafa shi kuma sarar sai shi manzan Allah ya magana da shi ya ce kanshin ka in ji zo na masu waya ba wanda kaga ya tada wani abu ya zo ya yi magana wanda ba mai maganar ba ne to mu dai abin da muka sani tsafi ne amma Allah ya ya sa mu'jiza a manzan Allah da haka karka kwatanta manzan Allah da wani abin halitta girman manzan Allah ya wuce wani to don haka a nan manzan Allah maɗaukacin sarki ya ce kuma Muhammadu illa rasulun kadi kalad min qablihi rusul manzan Allah ba kowa bane fashe manzo ne min jinsin rusul min qabli daga cikin jinsin annabawan da suka gabata kafin sa qad khalat min qablihi rusul haqiqa manzanni sun gabata sun gabace shi afa in mata shin yanzu idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu in eh afa in mata au kutila ko aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum shin za ku yi ridda ku koma kan turbar da za ku ke kai saboda ni idan muka ɗauko kuɗu ba ta sai na ababakar lokacin da aka zaɓe shi khalifa asani ai khalifa al'ula na manza Allah bayan wafatinsa daga ciki abin da ya ce ya ce man kana ya budu la ai man kana ya budu muhammad fa inna muhammadin kadimat duk wanda ya zamto yana bauta annabi muhammad to ya sani yau manzon Allah ya rasu wa man kana ya'budu Allah wanda kuma ya zanto yana bautawa Allah fa inna Allah hayyun la yamut to ya sani Allah rayaye ne baya mutuwa da haka in dan manzon Allah kadai ba wai a Allah kake bauta ba kawai saboda ganin idan manzon Allah kake bauta yau baya nan ganin idan wa za ka bauta in kuma kai kana da saboda karamci na manzon Allah ne sa kake sallah da waye to yau baya nan don wa za ka yi sallah duk abin da yake ibada ne ka yi shi domin Allah fakat sai dana babakar ya yi haka aka zo aka samu suka yi ridda suka ce ai manzan Allah ya mutu da haka mu mato yanzu mun daina addini ko suka ce ba za su ba da zakka ba saboda Allah manzan Allah ya umarta ya karɓi zakka kamar yadda ya ce kuz min amwalihim sadaqa kuz min amwalihim kus anta ya muhammad ka karba ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min amwalihim sadaqa suka ce to manzon Allah aka yi umarni da ya karbi sadaka zakka daga dukiyar mu kuma yau baya nan ba za mu karba sayyidina abubakar yace wallahi law qatila man farraqa baina zakati was sala yace ya rantsa da Allah sai ya yaki duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka saboda wa qimus salata wa atu zakka haka zaka ta gani a cikin alqur'ani yau sai mutum ya zo ya ce zai sallah ma ba zai ba da zakka ba to me yake ya yi radda kenan ya raba tsakanin sallah da zakka sai ce wallahi sai ya yaƙe sai na umar ya ce mar a'a ba haka za a yi ba a je a yi sulhu da su a yi waye a nusar da su sai ya ce ina duk da sai na umar ya fi zafin rai daga baya ya ce na fuskanci manufarka ya sai na abubakar a lokacinsa aka yi yaƙin musailamatul kazzab wanda yake cewa shi ma ana masa wahayi ya zo ya ce an mar wani wahayin wata sura wai ya wabar ya wabar innama anti uznanin wa saqar ya zo yana ta karanta irin wani akwai wani sahabi lokacin bai musulunta bai yake cewa wallahi laqad lokacin manzon Allah yana da rai ne yace an masa wahayi an saukar da inna ay wal asr innal insana lafi kusur sai ya tambaye shi ni wannan dan dangin naku ni aka saukar mai sai ya ce an saukar mai da wata sura eh wajizatan baliga wata yar karamar sura ne mai isarwa sai ce mice ce sai karanta mar wal asr innal insana lafi kusur illa amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr sai ya shiru haka sai ce ai laƙadi unzila ilayya misluha sai ce ai ni ma an saukar mu kwatankwacin ta ya ce wa ma hiya shi ne ya karanta mar wannan yawo bar yawo bar din sai yake ce mar wallahi laƙadi alimta haƙiƙa ka san cewa na sani anni a'lamu annaka kazzabun ni na san cewa ba kai makaranci ne shi wannan sahabin a lokacin bai ma musulunta ba shi musailamatar kazzab yana cin nahiyarsa yana ne yana da'awar shi annabi bayan manzan Allah rasu ibn abokar ya yake shi to da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce a fa'in mata in yanzu manzan Allah salasa ya mutu au kutila ko aka kashe shi in kalabtun al'aqabikum shin za ku rudda ne ku koma kan tirbar kafircin ku na da Allah ya ce wa mai yanqalibu ala aqibayhi duk wanda ya juya ya koma turbarsa ta kafirci ta da falai ya zurra Allah shi'a to ya sani ba zai cutar da Allah da wani abu ba wa sayajzi Allahu shakirin kuma da sannu Allah madaukakin sarki zai sakanyawa wayanda suke masu godiya a ranar gobe kiyama Allah ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kuma mu sani tunda Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu je mu tinkari wannan abokanan gaban mu je mu yaƙi kar mu tunanin tunda muna neman mu shahada ne to kar mu tunanin mun je yaƙin za mu shahada sai Allah ya ga dama mu sani saifullah saifullahi al'azam Khalid ibn al-Walid wanda a tarihinsa bai taɓa jagorantar runduna ba su ribar yaƙi ba har sai da aka zanto ana canfi da shi ana tsakiyar daga yana kwamandin ya tsara a kawo tsara aka kawo mata takarda aka ce ga takarda an sauke shi a kwamanda so da mutane sun canfa inda shi ne ya je yaƙi sai an ci to da haka kar imanin sahabbai ya samu rauni sai aka sauke shi a tsakiyar daga aka ɗoro amma sai fulla sai gashi yana kuka a gadansa zai mutu yana cewa babu wani gurbi a jikina face an samu sukar mashi ko yankan takwabi amma in Allah bai karɓi rayuwata a filin daga ba sai a gadona na bacci da ke moshire ba to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana li nafsin an tamuta kuma ita rai bata zamto za ta mutu ba rai ba za ta mutu ba illa bi idnillah sai da izinin Allah da haka duk yakin da zaka je yaki nawa aka je zaka ga mutanen musulman a yanzu ma wani dan karamin yaki ma sai ya fita kaga an kashe shi kitaban muajjala yace abu ne wanda Allah ya wajabta kuma mai lokaci ne bayan da za a yi ka mutu sai lokacin ka ya cika Allah madaukakin sarki yace wa man yuridu thawaba dunya duk wanda ya nufi lada na duniya na tafi yaƙi sai dai kwaɗayin samun abin duniya samun ganima samun bayi samun wasu abubuwa da na duniya Allah maɗaukacin sarki ya ce nu'ti himina za mu ba shi daga cikin rayuwar duniya ai ma ƙuddira lahu abin da muka ƙaddara masa saboda akwai ayoyi da suka yi bayani akan duk wanda ya nufi a rayuwar duniya Allah maɗaukacin sarki ya ce za mu ba shi liman na sha'u ga wanda muka so bi ma'ana za ka fita kai ta neman duniya sai Allah ya ga dama ya ba amma wanda ya je kuma hakan baka da ta goma shi a gurin Allah amma wanda ya kuma fita neman lahira Allah ya ce za mu bashi mu bashi a duniyar ma in muka gana ba to da haka shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa man yuridu thawaba dunya duk wanda ya ya nemi sakamakon duniya a wannan yakin da zai je fuskanta nufsihi mina za mu bashi daga gareta wa man yuridu thawaba al-akhirah duk wanda ya nufi ya nemi sakamako na lahira nan ma Allah madaukakin sarki yace nufsihi minha za mu bashi daga gareta wa sanadin shakirin kuma da sandu za mu sakanyawa wayanda suke masu godiya wa ka'ayyin min nabiyyin sau da yawa daga cikin annabawa qatala ma'ahu ribbiyuna kafiru Allah ce an kashe da yawa an kashe ma'ahu ribbiyuna kafiru da yawa daga cikin mutanen su wanda suka yi imani da su ar-rabbaniyun na yazo da ar-ribbiyuna wa'anda suke min malamai ne wanda suke tare da wa'annan annabawan sahabbansu kenan to da yawa daga ciki sun fita yaƙi an kashe su ba ma wahanu amma duk da haka ba su rauni ba a gane ba ma wahanu ba su rauni na kaskanci ba ba ma wahanu lima a sabon ba su rauni na da ni ba su yi wannan fama wani lima a sabahun ba su kaskantattu dangane da abin da ya same su ba ba su samu kaskanci ba akan abin da ya same su wa ma za uku ba su kuma mi ba su rauni ba wa matsakanu ko ba su ni kauya ba don haka mi da suka zo za su yaƙi abokanan gaba ba su nuna rauninsu ba ba su nuna baƙin ciki ba ba abin da suka nuna sannan da suka ga an fi ƙarfinsu ba su saranda ba shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa matsakanu ba su miƙa wuya ba wallahu yuhibbu sabirin me yasa suka samu wannan sabati a kai saboda ni sun yi haƙuri ne shi yasa Allah ya ce wa to lalle Allah yana son masu haƙuri وما كان قولهم babu wani abu da suke faɗa face ni illa an ƙalu face suna cewa rabbana fillana zunubana ya ubangiji ka gafarta mana zunubanmu wa israfana da abun da muka tsallaka suka wuce gona da iri muka tsallaka haddin Allah fi amrina cikin al'amur cikin rayuwarmu wa sabbit aqdamana ka tabbatar mana da dugaduganmu wansurna alal qaumil kafirin sannan ya ubangiji ka ba mu nasara dangane da mutanen da suke kafirai Allah madaukakin sarki yace fa atahumullahu thawabad dunya sai Allah madaukakin sarki ya ba su lada na rayuwar duniya ko na duniya wa husna thawabil akhirah da mafi kyawun lada na lahira wallahu yuhibbul muhsinin kuma lalle Allah yana son masu kyautatawa fi ibadatihim wa mu'amalatihim cikin ibadarsu da ko mu'amalarsu wannan shine karatunmu karshen karatunmu na wannan satin abinda na faɗa daidai Allah ba mu ladan kiyaye Allah ba mu ikon kiyayewa da kuma haƙurin kwatantawa wurin aiki wanda kuma na faɗe shi a bisa kuskure karancin sani ne na roƙon Allah maɗaukacin sarki sake bude kirjina wurin fahimta wa subhanaka allahumma rabbana bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh